ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake kasancewa cikin wannan masallaci na mai tarin albarka masallacin usman bin affan da ke wannan unguwa ta hamadu kafi bypass a nan fadar jihar gombe domin ci gaba da darasi cikin littafin nasu fatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama na babban malami al'alama a sheik muhammadu bin salih al-usaimin rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a daidai wannan lokaci a kuma daidai yinin mako irin wannan idan masu bibiya ba su manta ba a malam yana mana magana game da abin da ya shafi a sujudu sahawi sujudan ƙabli ko ba'adi da abin da ya kama da wannan ko kuma ramuwan ko kuma sallan na filfili a guraben da suke da daraja ɗoriya a kan wa'ansu guraben har ya kawo mana magana game da sallah ta raka'atan alfijir tsawaita karatu a takaita ta yafi zama sunna har ya kawo mana irin yanayin da mazan Allah ke karatu cikin raka'atan alfijiri ko ya karanta fatiha kuliya daya fatiha kulhuwa daya raka'a ko daya fatiha qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna daya kuma kuliya ahlul kitabi ta'alu ila kalima duka dai mun ji yanda malai ta bayani game da wannan yau muna yin laraba ko daidai da goma sha bakwai kenan ga watan bakwai ɗin musulunci watan rajab yau sha bakwai ga watan rajab shekarar hijira 1444 takwas ga watan biyun miladiya 2023 idan masu bibiya ba su manta ba muna shafi 190 daidai za mu tashi gabar da maliki ta fa'idatun ko? fa'idatun wata fa'ida fa'idatu a sunnatul fajiri sunnatul fajr tamtazu an ghairiha min as-sunan bi umur malike cewa ita rak'atan al-fajr ita ce sunnatul fajr kenan tamtazu tana da doriyan martaba da daraja ko kuma tamtazu ta rabautu an ghairiha akan waɗansunta min as-sunan daga nafil fili bi umurin da wa'ansu al'amura ma'ana tana da ɗoriyar daraja da farla akan wa'ansu na filfilin da ba ita ba alkasisatul ula an da lahaƙira'atan mu'ayyanatan ita raka'atan lifijiri kususiyanta na farko tana da karatu sananne an fahimta idan ba kuma ta ba makon da ya gabata mala ya kama irin yanayin da manzan Allah ke karatu na rakatan lifijiri ta zo da ruwaya guda biyu ko ɗaya fatiha kuliya wata ruwayar ɗaya kuma fatiha kulhuwa a wata ɗaya fatiha kulu amanna billahi wa ma'un zira ilaina zuwa ƙarshe ɗaya fatiha da kuliya a halin kitabi ta alo ila kalimatin sawan bai na bai to wannan kun kira a ce mu'ayyana duk wanda yake so ya samu lada ya dace da sunna ta raka'atan lifijiri to shi ma karkaratun su ya wuce wannan ko yi wannan ko yi wannan an fahimta to wannan shine kususiya na farko al khasisatu saniya ko al kusi al kusisiyatu saniya kususiyata na biyu annaha tukaffif fala tuthaqqal ita ana takaita karatun ne ba a nauye shi har ma in ba kumanta ba a baya a baya mun yi maganar cewa mutum ya yi fatiha ya karanta sura mai aya ɗari a raka'atan lifijir misali ɗaya kuma yi fatiha ya karanta ƙulhuwan lahutu mai ƙulhuwan ya fi shi lada inda raka'atan lifijir ne an fahimta domin ya ce dacewa da suna ta fi yawan aiki al'isabatu bi suna kairu min kasartul amma a rakatan lifijiri waɗannan surori da aka tabbatar manzan Allah ya karanta su to karanta su shi ne daidai kuma shi ne dace da sunna kuma shi ne samun ladadin an fahimta abubuwan ban faɗi nan ba darasi ba wannan darasinmu ne na 79 a wannan littafi insha Allah maliki cewa hatta qalat aisha radiyallahu anha har na na aisha Allah ta'ala ya kare da ita tana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'atay al-fajr bi yukhaffif manzon Allah yana sallata rak'atan al-fajr kuma yana takaita karatu iya takaita nafilin gaba ɗayan su hatta inni aqul har ni ina cewa jina na Aisha hal qara'a fihi ma bi ummil qur'an manzon Allah kamar Fatiha kadai yake karantawa a ciki min isra'ihi bihima domin gaggawarsa wajen yin wannan nafifili an fahimta kamar ma fatiyan kaɗai yake karantawa domin yadda yake takaita su kuma yake yin su da sauri-sauri wali haza lauƙala ƙa'il male ce da wani mai magana zai ce hal tastahibbuna li iza sallaita sunatul fajr an uqila fi tasbih wa fi du'a wa fi qira'ah wani ya tambaye ka shin ya zama abin so gare ni ne har in zan yi sallatu rak'atan al-fajr na tsawaita tasbihi a ruku'i na yawaita addu'a a sujjada wa fil qira'a ko na tsawaita karatu din qulna muka ce allazi yukaffifu afdal min allazi yathqul wanda ya takaita karatu a cikin raka'atan lifijiri ya takaita tasbihi a ruku'i ya takaita tasbihi a sujjada da addu'a ya fi wanda ya tsawaita ladan an gane da gyau ya sa masu hikima suna cewa baccin malami ya fi ibadar jahili kuma haka ne an fahimta fahimtar ka a ilmanta da wannan to za ka cimma alkairai da yawa a cikin ƙanganin lokaci na farko dai domin fallar rakatan lafijiri an ce mazana ko tafiya yi baya ajiyata a tafiya ma yana yi an fahimta kuma an ce ita wannan tana cikin rawati na ko'i goma sha biyu da ake so ka dinga yi daga safi har zuwa dare ko daga keton alfijira zuwa dare wanda suna alaƙa da salolin fare lamibiya ne a kan sauran tana cikin su magana ta gaba kuma a tana zama mabuɗinka na alkari na wannan yini don yini yana farawa daga zaren alfijir da ya geto ne to idan ka buɗe yininka da wannan salloli raka biyu ka buɗe yininka da alkari an fahimta kuma ka yi shimfiɗa kafin ka taho sallan farilla abu na gaba kuma wannan tsakanin daga yi raka a tare da fijirin ka kafin ka taho masallaci ka yi sallar asuba to lokaci ne wanda Allah yake ban wa'ansu bayinsa wanda yake cewa bil ashari hum yastaghfirun su ne daga ketawan alfijir ba abin da suke illa istighfari neman gafara ga Allah kaga gune mai albarka gune mai farlan gaske saboda karakatan lifitina da wannan ka takaita karatun ya fi alkhairi akan ka yawaita amma in kiyamun laili ko tahajjudi yake dinga tsawaitawa na tsawaitawan ake so amma rakatan lafizir takaitawan ake so ba tsawaitawan an fahimta a wa ana ushahid unasan mal usaimin ce shi da idansa ya ga wa'ansu mutane min al-ikwani allazina yuhibbuna al-khaira daga cikin mutanen da suke son alkhairi fa ajiduhum yaquluna fi sunnatul fajr amma ni ina ganin suna tsawaita rakatan lifi suna nauyayata ma'ana suna dadewa ita wala shakka annahum yuriduna ziyaratul khair mali ce babu shakka ni irin waɗannan mutanen a fahimta ta ƙarin alkhairi suke so amma walakin alkhaira mutaba'atu sunna wa in qalla shi alkhairi shine bin sunna ko da aikin kaɗan ne an gane ku in dai sunna ta tabbatar da abu to kar ka kankantarsa ka tsayu a kansa shine daidai kuma shine lada kuma shine farla kun ga wannan malam zai nuna mana cewa masanin fiqhun rayuwa ne bayan fiqhun addini kuma wannan yana da kyau yan uwa ɗaliban ilimi da iyaye malamai mu dinga ɗaukar salo irin na wannan magabata kaga ko a rubuce alƙalaminsa bai rubuta kalma ta zargi wa ma'akansu ko ballantana batanci sai ce shi idonsa ya nuna masu wa'ansu mutane amma alkaidi suke ne kuma bai fi maganar yanzu wannan koda zai je musu nasiha shi da su za su karba what of a ce bata su yi jahilai kawai ba san kawai ba rakatar lafijirin magayin tsawaitawa suke kuma suna ba haka dace ba to dana za su fahimce shi ba su fahimce shi ba wanda shi ne udu ila sabili rabbika bil hikima duk mutumin da ga iya zuwa iya sallah iya zuwa iya sauraron karatu to kamar zaton alkhairi kuma duk yadda za ka yi da shi kar ka faɗi maganar da za ta tunzura shi ya ƙaurace wani alkairi ƙwara ka zauna iya kuskuren ka sanyin da ya ta kima ka gyara masa bashiru wala tunafi ku dinga yi wa mutane albishir game da rigar ku dinga korosu an fahimci wannan amma wa'ansu da yawa malar su ba ta da taushi lokacin da suke lafuza game da wa'ansu masu aikata kusakurai a jini suka ji suna tsaurin lafuza wanda har wani ma zai su fakace da shi yake koyar daina zuwa masallacin da sauransu kuma a ciri ba kai mai da'awa kai malamin addini kamar likita kake ai kwarewar likita a ce an kai mai marar lafiya ya yi magani allah ya ba shi kwanta shi wannan shi ne kwarewa ga likita to amma a kai mai ya mutu yau gobe a kai mai wani ya mutu to sai ga asibitin kawai ke mai sun ana neman agajin yi masa to haka mai da'awa yake in dai ba al'umma suna fahimta suna matsowa kusa da kai ba to tamkar likitan da bai iya aikin zuwa kai magani kake ba magantarwa kake an fahimci wannan saboda ka wajibi ne ga iyaye malamai da yan uwa masu da'awa su dinga tausa lafazin su musamman ga al'ummar da da suke da zilla a addini kar a dinga korar mutane ko a dinga tsawarra musu lafazi wannan ba daidai bane ba malai ce الخصية الخصوصية الخصوصية الخصية خصيصية الثالثة الخصيصة الثالثة الخصيصة الثالثة abinda arkatan lifiji take banta da shi na uku annaha tusalli fil hadr was saf ita ana sallatar ta ne a zaman gida da tafiya haka manzon Allah ya ka duba yanda sallan farilla ma ake rage ta a tafiya rakawa hudu a yi biyu kuma an baka dama ka yi asarar da la'asar a lokaci da an baka dama ka yi magariba da isha a lokaci da da an baka wannan dama ko lokacin azahar din ko lokacin la'asar ko lokacin magariba ko lokacin isha duk an baka wannan dama to amma ku duba da yake tana da farar laraka a tare da bijir sai aka ce manzon Allah bai daina yin tauma a cikin tafiyar da yake duk tafiyar da yake kafin ya dawo baya bari iyaye taqulu aisha radiyallahu anha ummi al-mu'minin aisha take cewa Allah ya kare da ita fi ma rawahul bukhari cikin abinda imam al-bukhari ya rawaito walam yakun yad'aha abadan manzon Allah bai dina yin sallar rakatan al-fajr ba har abada har ya koma ga an fahimta dimun da'iman har ya mutu bai dina ba war rawatib ghairu sunnat al-fajr amma duk an sana filfili har in ba rakatan al-fajr bane la tusalli fi salatu sallafi sabr manzon Allah baya sallan su ainihin tafiya an fahimta wahiya ratiba wahiya ratibatu zuhr wal maghrib wal isha hadhihi salatu salliha wa anta musafir kamar ratiba irin rako'in da ake yi na azhar kafin azhar da bayan azhar da wanda ake bayan magriba da wanda ake bayan isha to manzon Allah baya sallatar su ainihin tafiya nan marhimale ce a la tusalliha wa anta fifi wa anta musafir karka sallaci wannan nafil fili a lokacin da kana yin tafiya domin farilla ma an rage ma ita an fahimta amma ita waccan da yake tana da ƙarfi an ce ka yi ta ta da cikin tafiya wa ma'ada zalika minan nawafili abinda ba waɗannan ba daga cikin nafilfili kal witr kamar witri wa qiyamul layl da tsayuwan dare wa salatu duha da sallan walaha wa tahiyatul masjid da ta gaisuwa masallaci wa salatul istikhara da sallar ne bawa Allah zabi an gane ko kamata ya duk wanda zai je yi zabe yi istikhara a gida an gane ko ya kai muhimmancin zabe na shugabanni ya kai a yanka sabon manzon Allah suna cewa sallallahu alaihi wasallam ko kasuwa za je su yi wani abu to sai sun yi istikhara a gida kafin tafi kasuwa domin Allah ya datar da su abin da za su yi zama mai alkhairi jabir yake cewa manzon Allah yana koya mana istikara kamar yadda yake koya mana fatiha duk abin da sahabi zai yi to sai ya biya Allah zabi haka su yasa suka dinga rayuwar su a cikin dace suka dinga rayuwar su a cikin dace amma mu a galabiya sai mutum zai aure sanan zai ke tambayar ka yake istikara mu mun dauka istikara kawai sai aure ake yin ta matasa ba sunnar da suka iya ila istikara ne ma aure a galabiya za a dinga ma waya ya ake yawo addu'an da iskara ko ya ake yi to duk abinda haka ne manzon al-sahabi suna ta duk abinda za su suna istikara hatta kasuwa za su za su yi wani abu sai istikara a gida Allah ka kai mu abun da yafi zama alkhairi a wannan kasu yana to kun ga mu musulmai zaben shugabanni iya cikin abu mafi muhimmanci a rayuwar mu saboda ina ba mu shawara a duk ran da aka tsaye za a yi zabe to kai istikara a gida kafin ka fitar da zabi ka yi raka'a biyu ka karanta duwawul istikhara ka bewa Allah zabi wallahi wallahi kun ga na rantsi muku da Allah da duk musulmi zabi wannan wallahi da sai Allah ya zaba wani mai alkhairi kowane mataki wallahi ku haƙura da wannan maganganun siyasa da washirme da habaici da da fankama da sauransu duk musulmi mu yadda mu ba wa Allah zabi kai Allah na fito zan yi zaɓe kai hannu na inda ya fi zama alkhairi shi kenan ka kafa wala wala in dai da gaskiyan kake wallah sai ka jawo bal da kai za ka sa sannan Allah kai ka Allah kai kuma da ya fi alkhairi gare haka zaki to amma surutun ya yi yawa surutun mu da hayaniyar mu ta yawa ga magani a kusa kusa da in mun yi abin cikin minti biyar kowa ya gama istikara kowa ya je yi zaben sa barwa Allah kuma shi kenan wala duk munin mutumin da Allah ya ba masa Allah ya gyara shi ai gyaran agun Allah ya gyara manzo Allah ya ce duk zukatan mu suna daman Allah iya juya su yanda yake ba takadararre sai wanda Allah ya gyara shi an fahimta duk mujrimancin mutum in Allah ya so Allah ya gyara shi saboda ina ba mu shawara da ni kaina har in zan yi zaben da ku in akwai masu niyyar zaben wallahi ina ba mu shawara mu istikara kowa ran da zai fita ran farza bi istikara ya ba wa Allah zaɓi sannan ya fita Allah ta'ala ya samu dace to malai ce cewa kamar sallar istikara wa salatul istisqa da sallar neman ruwa neman shayarwa wa salatul khawf da sallar tsoro in qulna bi annaha sunna mun ce waɗannan nafilbi da malayin ambato dukkan sunna ne wa gani zalika minan nawafil sallaha wa anta musafir wa gairi zalika da waɗansu waɗannan ma minal nawafil daga nafilfilin da ba waɗannan ba ma da waɗansu su to sallaha wa anta musafir an baka dama kana cikin tafiya maka sallace su an bayyanta ya fara da maganar witiri an baka dama kai sallar witiri kana cikin tafiyar ka ba matsala qiyamul layl dama ka saba ka tahi cikin dare a cikin yanayin tafiya kai nafilfilin ka na qiyamul layl an baka dama ka yi sallan walaha an baka damu ka yi tahiyyatul masjid ka shiga masallaci ka yi raka a biyu ka zauna an baka damu kana cikin tafiya sai wani abu bujuru mana istikara ya halatta ainihin tafiya ka yi sallar istikara ya halatta ko ka je wani gari ka za a fita sallar roƙon ruwa kai ma ya halatta ka fita a idan ko ka je wani gari rana ta kisfe ana sallah ta kisfewan rana to an baka an ba da dama kai ma ka fita a ai wannan sallah ta kisfewa rana ko wata da kai duk an baka dama an fahimta wannan nafifirin duk mala ya ce shari'a ta baka dama ka je ka yi su alkasisatu rabi'a annaha a'zamu ajran rak'atan alfijri abinda take banta da shi na hudu ita tana da girman lada ne a'zamu ajra gashi dai ana yin ta cikin takaitaccen lokaci amma ladanta iya da yawa qala annabi sallallahu alaihi wasallama annabi rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa rak'atan alfijri ai annafila rako'i biyun da ake na fila na kafin ai sallan asuba khairun min ad-dunya wa ma fiha la hawla wala quwwata illa billah khairun min ad-dunya aka ce kuma ma fiha da Allah duk wanda baya wannan ai yayi asara duk wanda gandarsa ko san jikinsa ko kasalarsa ta sa har rak'ata ne fijiri ma ya kasa yi wallahi wannan abin ajiya masa jaji ne kwatanta yanzu yadda muke neman duniya da Allah kwatanta ku wani in ya fita ne masa ko ji ko gani baya takaitaccen misali ka zagaya irin gudabin da ake sa kudi a ATM ko banki ga yadda al'umma suke wani sai awa uku a tsaye a rana wallahi bai damu ba kudi yake so ya samu kudi yake so ya samu kuma akwai yiwuwar ma ya ɓata lokacin kuma bai samu kudin ba to amma gara tatan laifin da cikin minti uku ka gama ko manzan Allah ya ce ita wannan rakatan lafijir din alkhairinta ya fi duniya da abin da ke cikinta ka duba duk abin da yake baka sha'awa a duniya da gawa ne ya wuce a mota kai sha'awa ga gidan wane ka gawaye duk wa iya duniyar da ka sani ma ba kenan banda duniyar da baka sani ba akwai ƙasashe wanda tuni sun tafi sun yi gaba sun ci gaba rayuwarsu ta sha bamban da namu wajen ci gaba rayuwar duniya da dukkan wata kadara da dukiyar da take faɗin wannan duniya to manzon Allah ya ce ladan da za a baka na rakata da fijir ya fi duniya da abin da ke ci kago na yi ƙarshe kenan ƙarshe kenan wajen falla da daraja saboda ita manzon Allah ya faɗi wannan hadisi kuma hadisi ya cikin littafin imam muslim akar jahu muslim fi kitabi a salatul musafirin babu istihbabir katai lifajir hadisi mai namba na 765 an fahimta 725 afon 725 malike cewa a duniya munzu khuliqat ila qiyamis sa'a malike ƙara bayani cewa ita duniyar fa tun lokacin da Allah ya halicce ta tun lokacin annabi Adam alayhi salam har kuma lokacin da duniya za ta shi duk rayuwar da duniyar ta yi daga annabi Adam har zuwa ƙarshen ta to alkhairin da za a baka yafi duniyar da abin da ke ciki ta bima fiha min kulli zakari dukkan irin kayan ado na duniya yine zakari an gane ko zukura zukura zukura duniya wa zaharatiha wa zuhuratiha ko wa zaharatiha zukuruf shine kayan ado kayan kirkiri da fure irin abin da ke adanta duniya na dukiya da gidaje da kawai li'anna ajraha yabqa wa dunya kullaha faniya la tabqa sai ma le kara matsoma da misalin fi dan ka gani idan kai rakata da lifijiri kai dace Allah ya karba to ladan iya nan Allah zai ajiye mashi har sai kawo mutu har sai ran alkiyama da kuma shi ita kuma duniya tana kare kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram yawma tubaddalu al ardu ghayra al ardi was samawati wa barazu lillahi wahid al qahar an gane ko yawma naqawi samaa kadai sijjili lil kutub kama bada badana awwal khalqin nu'id duk wannan idza sama'un shaqat وأذن لربها وهقد إذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت أساتك إن وإنا لجائلون ما عليها سعيدا جوزا Allah ya ce Musa duk abin da ke bayan ƙasa na da taimai himmai da shi bola ƙarshe abin da zama gina duk wannan bala'in da ake akan a tara dukiya a yi gine-gine a yi kaza a sai waye Allah ce ƙarshensa bola zai zama sai mai da shi bola duka kuma kai ka sani ni na sani ba wani mai kudin da dan tarin kudinsa ya mutu an ji an binne shi da wani kudi a kabarin su ko da akwai ni dai a gare mu babu ban san ko garin ku da akwai ba an fahimta babu duk kudin mutum in ya mutu yadda za a ji a binne talaka haka za a binne shi inda musulmi ne kaga wannan kadai ya isa baka misalin ita duniyar kanta ba komai bace amma shi ladan raka'atan lifijiri to Allah zai tandar ma shi ka amfane shi a gobe alkiyama yinin da Allah ke cewa la yanfa'u malun wala banun ainin alkiyama dukiya ba ta amfani kuma ƴaƴa ma ba su amfani illa man atallaha bi qalbin salim ita duniya za ta kare an gane ko karariya ce da mai karewa ce faniya ta ba ta kare ma ba za ta wanzu wa haza yujibu lana an naharisa ala hatayn rak'atayn malaci wannan ya wajibtar mana mu kwadaitu wajen wannan nafilin guda biyu bi qadri al-mustata da ikon da Allah ya bamu gurgurdan ikon da Allah ya bamu da mu da iyalan mu gaba da wa anna wa an nusalliha qabla as-salah kuma ana so ka daure ka dinga sallata ta kafin ka fito ma sallar asuba kuma na faɗa muku na nana ta a gida ake so a yi ta ka yi alwalanka ka zauna a gida ka yi rakatan lifijiri ka zauna ka dinga istighfari kafin ka tafi masallaci dan minti biyar ka samu minti goma ka samu sai ka tafi masallaci ku sallah wannan shine abu mafi zama mai alkai shine maliki cewa a wa an nusalliha qabla as-salah mu dinga kokarin sallata kafin sallan asuba fa iza da kalla wal imamu qad shar'a fi salati al-fajr idan har mun tashi a makare har mun ji liman ya fara sallan asuba to falalu salliha ba za mu sallace ta ba duk wannan falalar ta ta bai manzo Allah ce za ku qimatu salafa la salati illa al-maktuba har inda an ta da iqama an fara sallan farilla to duk wata nafila aje ta ake an fahimta wa nusalliha ba'da salat amma an baka dama bayan sallan asuba za ka yi ta amma malamai sun ce ga wanda dama can ya saba yanayi ba dan hawan fida ba an gane yawwa wanda ya saba dama yana yi aka dan samu aka siya makara ko wani abu na rayuwa ya sa ya makara har ya tashi ji an fara ikama sallah to sai a gurguje Allah ya tayi wannan sallar asuba to amma an ci an bashi dama zai iya sallata ta bayan sallar asuba aw ba'da an tartafi ash-shams qaid rubhi ko kuma kana cikin masallacin kana azkar ko kana karatun alqur'ani har sai rana ta fito ta dan dago haka an baka dama a wani lokacin maka sallace ta ko immediately bayan sallar asuba ko kuma kadan jirkin ta har rana ta fito da an baka wani dama al-khasisatul khamisa abinda rakatan al-fijr take banta da shi na biyar anna kathira min ahli al-ilmi da yawa daga cikin ma'abota ilimi kala yambagi iza salla sunnatul fajr suka ce idan yana ya kamace ka a lokacin da zaka yi rakatan al-fijr a lokacin da kai an gane ku iza sallah iza din ya zama kamar zarf ne har in kai sallan nan ta rak'atan lifijr an yabtaja yasiran fi janbihi al-ayn idan kai rak'atan lifijr ga wata sunnar hal kafin ka to masallaci ana so ka kishin gida da damanka an fahimta kamar ka sa kanka kuda na go ka kishin gida da dama kana kallon alƙibla wannan an rawaito mazan Allah haka yake idan ya raka ta lifijiri dan lokacin da ake samu tsakanin kiran sallah da wannan lokacin sai dan kishin gida da bangaren sa na dama iya kuma istighfari shi ma wannan wata sunna ce daga cikin sunnonin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam amma in ka can zaka yi bacci to ka zauna a shine gaskiyar ba in ka san zaka yi bacci daga kishin gidar to sai ka ajiye wannan kishin gidar yake zaman ka haka ne mana wani in yi wannan kiki da ya wuce bacci ko ya ji ana salamu alaikum ko yara suna ce a sai koko da kosai to kaga yi magana ta lalace to amma har in ka tabbatar ba za ka yi bacci ba kai kishin gidan iya da alkhairi domin ita ma ɗaya ce daga cikin sunnonin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ini an yi tsajiya ya siran ala jambi al-ayman li'anna rasul sallallahu alaihi wasallama domin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kana yafa'alu zalika ya kasance iya aikata haka wa hadha al-ibtija fihi khilaf baina ahlul ilm sai malaki wannan kishin gidan da aka ce manzon Allah yana yi bangaren damansa to akwai kilafi ma'ana akwai ƙara wa juna sani game da yadda malamai suka fahimci abu ƙala minhum man ƙala innahu sunna mutlaqan daga cikin malamai akwai wanda suke cewa hakan sunna ne mutlaqan kawai manzon Allah yana yi an rawaito kai ma zaka iya yi kai an fahimta wa minhum man qala innahu laysa bi sunna wa su kuma sun ce a'a ba sunna bane walakinahu istaraha koi hutawa manzon Allah yayi tunda manzon Allah duk dare yayi tahajjudi sai yayi qiyamul layl duk dare shi qiyamul layl haƙin annaba wajibi ne duk annabi duk dare sai yayi qiyamul layl kai ne kake sai ramadan ramadan amma su kullun suna yi ya ayyuhan nabiyyu qumil layla aka Allah ce qumil layla illa qalila nisfahu aw qus minhu qalila aw zidi alayhi warattil alqur'ana tartila sai ce inna sanulqi alayka qawlan saqila an fahimta saboda kai ita qiyamul layla abun annaba wajibi ce duk da sai sun yi to sai wa ansu daga cikin malamai suka ce to manzon Allah yayi nafilfilin dare ne da yawa har ya dan gaji to shine da ya raka'atan fijiri ya ɗan kishin gida kafin ya tafi masallaci haka wasu malaman suka ce istiraha ke wal insanu lazi la yahtaju ilayhi la yaf'alu har suka ce to mutumin da ba shi da bukatuwa zuwa ga hutun ba zai yi ba an fahimta har in dai baka da bukatuwa zuwa ga hutun baka gaji ba to ko an su daga cikin malamai sun fahimci ka zauna makarkai wannan kishin gida ne wa minhum man fassala daga cikin malamai akwai wanda suka rarraba maganar faƙala in kana insanu mimman yajtahidu fil layl har idan mutum in ya kasance iyacin wanda yayi kokarin nafili cikin dare wa yahtaju ila raha kuma yake da buƙatuwa ya dan huta sunna lahu an yastariha an sunnanta masa ya dan huta din fa yataju ala jambil ayman sai dan kishin gida a bangaren sa na dama wa illa falaisa bi sunna har in ba wannan bukatar to wa ansu malaman sun ce ba sunna bane wa hadha tafsil aqrabul aqwal fi hadha al masala sai malaci wannan bambancewar shi a fahimtar sa tafi kowanne zance matsowa kusa wannan masala to ko da kuka zaba na farko dai sun ce mutlaqan sunna ne na biyu kuma sun ce a'a ba sunna bane manzon Allah dai akwai yiwuwar gajiya yayi dan huta kawai in ba ka da bukatuwa in ba ka gaji ba za ka yi wanzu kuma sun ce a idan mutum ya kasance cikin masu ƙoƙarin tashin dare ya yi ƙoƙari ya tashi ya yi na filfili har kuma asuba ta zo ya yi ɗanyar katar lifijiri to shi in ya yi wannan ɗankin gidan ya yi sunna sunna lahu zane wanne kuka zaɓa ku kai ka ce na farko ku ba na farko gowa na farkon ne yauwa ko na san to gowa ne gaza ba eh banji na biyu ba sunna bane kenan a nabi abin da kauli na biyu abin da yake kenan laisa bi sunna ba sunna bane haka gaza ba to karkuwa ba ba ba ba dakin jefa kuri'a mike ba na farko to ni ma dai gaskiya na farkon nake yau amma ra'ayi na ne wannan tunda ra'ayukan malami ma ne ya kawo gasu daga cikin sakon da suka ce kaza suka ce kaza kuma wannan shine shine shine ni'imar ilimi wannan ni'ima ce a ilimance kowane malami da littafi ne babba haka na ɗaliban ilimi to da sai ya bi da ku kowane malami ga dalilinsa na fatar magana dan dai littafi ne ya takaice kawai amma kana san faɗaɗar maganar ka koma fatawa ta sa za ka inda more explanation akan wannan kowane ra'ayi ya jingina shi ga malaman da suka faɗa kuma ga dalilansu shi musulunci ba a magana da ka ba a magana da ra'ayi ni na fahimci suna ne ga dalilai na a rubuce ni na fahimci ba suna ba ne ga dalilai na ni na fahimci mutumin da ya tsaya ya yi ƙoƙari cikin dare to shi an sunanta masa yi wannan in ba ka ya ba ba sunanta ma ba ga dalilai na haka ake yi wannan shi ne magana ta ilimi allah ta ya samu dace sai malike cewa walakin iza kana yakisha to kun gani ko yace idan ka ya kasance iya jin tsoro idan taja ala jambil ayman idan ya dan kishin gida bangaren sa na dama yana mu zai bacci to wai tarakku salatul fajr har bacci ma ya sa yi bai samu sallar asuba ba hatta tadali ash-shams har sai rana ta fito to fala ya fa'alu sunna takunu sababan li tarkil wajib to ba za ka aikata sunna ba ta ma sababin barin wajibi kuma kamar nan matasa da yawa musamman da ramadan za a je ta kiyamu laili a ta tahajjudi amma ba za a yi sallar asuba ba da yawa suna wannan musamman matasa yan yayin azumin ne a can masallacin ana tahajjudi ai ana kiyamun laili a dinga tafiya ana dai amma daga an zo kuma an kwanta wani azbai zalan asuba ba kuma sai rana da mutu kaga shine wannan mene ka kashe wuta ai iya kore kake saboda ka da kai raka'ata ne da kai tahajjudi raka'a 100 da dare baka yi sallan asuba ba to kwara ka kiyaso ka samu sallan asuba ya fa alƙawari ne an bayyana saboda ka har in ka san zaka kingida ka yi bacci har sallan asuba ta kubuce ma to karka aikata sunna ta ma sababin barin wajibi ya kamale shi hunaka sunanun ukra ghayra rawatib akwai wa'an sunnoni na nafilfili daban ba ba sa cikin rawatib akada alwitr wanda yafi karfi cikin su shine witri wa huwa katamu salatil layl bi raka'a aw salat aw khams aw sab'a aw tis aw wa aktsaruhu ila ashr witri shine ka gama ƙoƙarinka da daddare in karatun ƙur'ani ne ka yi in na bibini ne ka yi to ka gajin za ka kwanta to sai ka rufe ibada ka tare da wutin haka ake yi an fahimta abin da allah ya hore ma ka yi duk abin da allah ya hore ma ka yi to idan har ka ji bacci za ka kwanta to sai ka ta sai ka yi wuturi ya zama shi ne murfin rufe wannan yinin naka sai kuma ka je kai kwanciyar ka kuma idan ka tashi sai ka buɗe yininka da sallah tarka a talifijiri kun fahimta to kun ga haka ake so kai ka rufe da alkhairi ka buɗe da alkhairi to duk mutumin da ya sabarwa kansa wani to a cikin alkhairi zai mutu an fahimta to kullum iya cikin alkhairi akwai wani afar da na gani daga na fatima radiyallahu anha take cewa an faɗa mata kan cewa budget da Allah yake na yi ne to a wannan tsakanin daga ketowar alfijir zuwa sallah yake yi duk abin da zai yi a wannan yinin a wannan tsakanin ake kamar budget din da ake na shekara a rajab ake a wannan watan ake wanda za su ci zaɓe in ba sunansu a wannan tuba zai ci wanda za su yi aure a wannan shekarar in ba sunansu a list ɗin nan ba za su yi wanda za su yi arziki wanda za su yi kaza duk a wannan watan Allah ke bajetin na shekara gaba da da wanda za su mutu da wanda za a yi ba an fahimta komai yi ne wasu malamai suka ce ita ce da Allah ke cewa fi ha yi furaku kullu abrin hakim wasu ce lailatul qadr ne amma wasu ce wannan watan an fahimta a yasa ba ga wasu da sun tafi umara za a ji a dinga roƙon Allah ka faɗo cikin list haka ne mana sai matsa kai maka galis Allah ya samu na cikin lisin alkhairi malike cewa shi wutiri shine ka rufe ibadarka ta dare da raka'a daya ko raka'a uku ko raka'a biyar ko raka'a bakwai ko raka'a tara ko raka'a goma sha daya shine mafi yawancinsa duk wutiri ne kuma wutiri iya da salon sallarsa da mabambanta kamar yadda zai bayani Allah da gaba malike cewa wal witru sunna muakkada shi wuti da hogan shi nan sunna ce mai karfi hatta qala ba'du ahlul ilmi har wasu daga cikin malamai suna cewa innahu wajib wasu ma sun yi da wajibi ne wa qala al imam ahmad rahimahullahu ta'ala imam ahmad bin hanbal Allah ya kare da shi yake cewa man taraka al witra duk wanda baya yin wutiri fa huwa rajulun su' to wani mutum ne mummuna ma'ana mai mummunan hali haka imamu ahmad dan hanbali shi duk mutumin da baya wutiri to wannan mutumin halin shi ba shi da kyau kuma in yayi wasa zai hadu da mummunan sakamakon gobe alkiyama ne rajulun su' mutum mai mummunan hali kenan la yanbaghi an tuqbal lahu shahada har ma yake cewa bai ma kamata ka karbi shaidarsa ba idan mutum baya wuturi kowa ya bada shida ba za ka ba a fahimtar Imam Ahmad bin Hanbal a da yanzu ne ai masu bada shida ba su da yawa gaskiya duk wannan abin da ake ta girgida kan nan masu yin wuturin kaɗan ne ba kaɗan ne domin ita nafila wata ibada ce wanda daga kai sai Allah kawai ibada ce boyayya ba gani yake yi ba kuma dama an fito sai ka gama komai za a kwanta wani ma iyalinsu ma ba za su yayi ba to haka ake bukata ka ɓoye ka yi allan da ya sa ka kai shi iya ganinka an gane ku wata wakkal alal azizar rahim allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin innahu huwas samiul alim an fahimta a fal witru sunna muakkada shi witri injimalan sunna ce mai karfi ba walakin laysa al witru huwa al qunutu witri ba shi bane al qunutu al qunutu daban witri daban ai addu'a bi kaulika kamar addu'an da kake da fadin ka Allahumma ihdini fi man hadaita Allah ka shiryar da ni cikin waɗanda ka yi waɗanda ka shirya wannan ƙunutu ake ce mata ƙunutu wancan kuma wutiri shine nafilar raka shine wutiri alwutru an taktuma salatul layli bi raka'a sawa'un qallat a sawa'un ko qulta allahumma ihdini bima hadita aw lam taqul yace wutiri shine ka yi raka'a ka rufe sallolinka da raka'an ƙarshe daidai ne ka ce ka karanta wannan azata Allahumma ihdibi man hadaita aw lam taqulku ba karanta ta bawdiri yayi ita wani ƙarin falala ne idan har ka kana da iko kana dama zaka yi wani alqunut an baka da iko da dama sai ka yi wutirin ka kai haka bal alqunutu laysa bi sunna da'ima ita kanta alqunutu ma ba sunna bace da'ima an gane ko kamar yadda ake a Ramadan nan kullun sai an yi alqunutu ba sunna bace manzan Allah ba alƙunutun da yake dimanta iyaye sai alƙunutun na wazi alƙunutu da wata abiya ta su ana roƙon Allah ya kawo da abin wata annoba ce wani bala'i ne to manzan Allah iya alƙunutu kuma shi ba shi sallan asuba ba a duk salloli ma tun daga azhar la'asar maghrib isha asuba kuma a bayyane yake an fahimta to wanda ce alƙunutu fin nawazi amma alƙunutu ta wutiri manzan Allah ba kullum yake yi ba har a ramadan din ba zai iya yin kwana uku hudu bai yi ba wata ran zai iya yi an fahimta farka in sunna za ku yi a masallacinku a tarawih ko tahajjudi to ba kullun liman zai muku alƙunutu ba an fahimta haka manzon Allah ya sallallahu alaihi wasallam sai malik cewa alwitru bi raka'a witri da raka'a daya law annahu sallal isha al ahakira da ce ka sallata sallar isha wa salla ratibata raka'atayn ka tahi kai nafila biyu raka'a biyu da ake ta bayan sallar asuba ta rawatib na ta gida wa autar biwahida kuma ka miƙe kai wutiri da guda daya fa innahu yajuzu wala mani hakan yayi ba wanda zai hana ka ba abinda zai hana a ce ba wutiri kai ba yayi wal wutru bi thalathin lahu sifatan wutiri da raka'o'i guda uku iya da sifa guda biyu al'ula sifa ta farko an yi salli raka'atai ne wa yi salli ka yi raka'a biyu sai ka zauna ka yi sallama sun maye a tibi salisa sannan sai ka zo da ta uku nan maka yi ta iya ka yi sallama amma yimda a saniya siffar wutiri na biyu wanda ake da raka'a uku an tu salli salasan bi tashahhudin wahidin wa yusalli kai raka'a uku duka a jere ko zama ba za ka yi ba in kai raka'a biyu ka yi ta farko ka yi sujjada ka meƙe ka yi ta biyu ka yi ruku'i ka yi sujjada ka meƙe ba za ka zauna ba sai ka yi ta uku sai ka zauna sai ka yi ta sai ka yi sallam an fahimci nan shi ne wutiri mai raka ta uku da siffa guda biyu ko ka yi wancan ko ka yi wani wal isa wal itar bi kamsin wutiri da raka'a biyar an yi salli da kamasan jam'an bita shahidin wahayi an baka dama kai raka a biyar ɗin duka ba za ka zauna sai ka je ƙarshi sai ka zauna kai ta yaka yi sallam wani gane ba? wannan ba sabon karatu ba ne ba dama can yana nan yawo a wal itar bi sab'a witri da raka'a bakwai an yi salli sab'a jam'an zaka yi raka'a bakwai din a lokaci daya amma lakin bi tashahudain amma zaka yi tahiyya biyu in kai biyu ka iya mekewa kai biyu to sai ka zauna sai kai tahiyya kai hudu kenan sai ka tashi kai biyu ba za ka zauna ba sai ka kawo daya sai ka zauna kai tahiyya kai sallama yayi an bayyanta wa salamun wahid kai tahiyya biyu amma da sallama guda ɗaya ita wani tahiyya an kai ta in kai raka hudu kai tahiyya ba kai sallama ba miƙewa za ka yi kawai shi ne bisa wa salamin wahid iza salla samaniyan ya ce idan ka sallaci raka takwas mazo da tara ne wal itar bitis in haka ne ko na za mu tashi kenan wal itar bi tis'in yin wutri da raka'a tara an yusalli tis'a jam'an jami'an kai an yusalli at-tis'a jami'an ka sallaci rako'i taran gaba ɗayan su amma lakin bi tashhudaini wa salamun wahid da tahiyya guda biyu amma da sallama kwara daya shine iza salla thamaniyan idan kai raka'a biyu ba za ka zauna ba kai biyu hudu ba za ka zauna ba kai shida ba za ka zauna ba sai ka yi ta takwas an fahimta sai ka yi raka a takwas sai ka zauna kai tahiya su makama sannan sai ka meki wa a tabi tafi'a sai ka zo da raka a ta tara wata shahuda ka zauna kai taiwa sallam sai ka yi sallam ana fahimta fasarat alkhamsu was saba sifatuhuma wahida idan ka ɗauri shafa'i da raka'a biyar ko shafa'i da raka'a bakwai to duk sufa su ɗaya ce wa tis'u tafarrad bi sifatiha ita kuma wutri da raka'a tara shi kadai ya sufanta da irin wannan sufar wa thalath laha sifatani wutri da raka'a kuma yana da sufa guda biyu game da muka karanta a baya amma al-ihda ashar amma wutri da raka'a 11 fa yusalli raka'ataini raka'ataini to me yake nufi kenan fa yusalli rak'atayn rak'atayn wa yakatun bi wahida sai dinga raka'a biyu iya zama ya miƙe ya raka'a biyu ya zauna ya sake miƙe ya raka'a biyu ya zauna har sai yayi biyu biyu so biyar sannan sai miƙe kawo ta sha ɗayan sai ya zauna an fahimta to wannan shine abin da malai za mu tsaya anan kuma insha Allah idan mun dawo mako mai zuwa sai mu ci gaba ga littafi ya fara zuwa ƙarshe kuma ga azumi ko za mu kammala shi kafin hutun azumi Allahu a'lamu da gashi Allah ta'ala ya samu dace Allah ya karba mana amma yana da kyau wannan wutirin ku haddace shi yana da kyau an gane ko yana da kyau ku haddace shi a haka ka san ya ake wutiri da raka'a biyu ya ake wutiri afwan da raka'a daya ya ake wutiri da raka'a uku duk wanda yana da kyau ku haddace shi Allah ta'ala ya mana albarka Allah ya samu gama da duniya lafiya Allah ka jikan mahaifin Allah ka jikan mahaifin Allah ta'ala ka sa da mu da su aljanna ce makomar Allah ta'ala muna roƙonka ga al'amarin mu Allah kada ka bar mu da dabaran mu ya rabbal alamin Allah ta'ala muna roƙonka da mu da zuriyar mu ka cire da mu tafarki mare da shi Allah ka cire da mu tafarki mare da shi Allah ta'ala muna roƙonka marasa lafiyar mu a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya Allah ta'ala muna roƙonka marasa lafiyar mu a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya Allah bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mu Allah ka hada mu da alkhairin duniya da lahira Allah ka raba mu da shirin duniya da lahira Allah ta'ala muna roƙonka ka sa mu lafiya mu gama lafiya wannan karatu da muke Allah ka sanya masa albarka Allah ka sa ƙara ya zama sanadiyar fahimtar mu ga addini ya zama haske a gare mu a duniya da lahira Allah muna roƙonka ka ba mu lafiya da zaman lafiya wannan ƙasa ta mu abin da ke gabanta na zaɓe da hada-hadan siyasa Allah ya sa a yi lafiya a gama lafiya Allah ya zaɓa mana shugabanni masu alkhairi masu albarka Allah ya zaɓa mana shugabanni masu alkhairi masu albarka Allah kai son mu da ƙaunar mu da dangwalawar mu abin da kake so kai da shi Allah ta laka tabbatar da alkhairi ya rabu alamin muna addu'a kuna tsiri ne kuma ku san addu'a ne addu'a ba ku son shikenan amin a wasu ne suke zai da ni ana aiki